اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل ألم جعلكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضروا فيه فإن عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى الله سبحانه وتعالى yana faɗa ma annabi Muhammad irin ni'imomin da ya bayyana wa bani isra'ila cikin littafin alkur'ani yana cewa ya ku bani isra'il suna neman da na yi maku bayan jiya mun wuce inda aka tsirar da su daga jarin fir'auna aka ƙetarar da su daga ruwa to za a ci gaba da masu ni'imomi ya ku bani isra'ila hakika mun tsirar da ku min adukum daga abokin gaban ku fir'auna da igiraji da lullar da shi da muka yi a cikin ruwa wa anna kun jani ga turin ayman muka yi maku alkawari ku zo kefin turin ayman wato turin din nan inda ake magana da annabi musa alaihi salam lokacin da allah ya ce masa yi za su da fir'auna inda gudaga bayan gama wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce Musa tunda haka ya faru ka zo ka nemo waɗansu jama'a daga cikin mutanenka ku zo ku karbi littafin at-taura wa nutimu ba Musa at-taurata lil amali saboda aiki biya da ita wannan ni'ima ne ونزلنا عليكم المن muka saukar da darba akan kwasarwa da zurfin koyi a lokacin da suka tsira daga ruwan nan ba su ba da noma ba ba su dala gudunar abinci ba ba su ma iya noman ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku zauna kurum za a kawo muku lokacin cin abinci sai abinci ya sauko daga zatin Allah da soyayyen nama da zuma da mai duk sha yana daga cikin ni'imar Allah da yawan bani Isra'ila bi ta'bibil mimi wal qasam wal munada wannan magana da ake yi ana magana ne da Annabi Muhammad al-Qur'ani man wujida min al-yahud da wadanda annabi ya same su zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ai Allah yana gaya masu abubuwan da yi mai iyayensu ne don su sa an masu ni'ima amma ba su ne ainihin wanda aka saukan masu da manna da sarwan ba kakannin kakannin su shi ne mai tafsiri ya ce ana magana da su ne yahudawan da suke zamanin annabi wa kone mu aka yi zance da su bi ma'an amallahu bihi da abin da Allah ya ni'imtar da shi ala ajdadin musa kakannin su zamanin nabi musa zamanin annabi Musa tauri Allah da kaulihi ta'ala mun takarwa gaba da Allah ta'ala yace lokacin da muka kawo mannu da salwa mun ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da aka muka azurta ku ayil mun'amu bihi alaikum wanda aka niyyamtar da shi akan ku wala tanagaw karku ila gawa fi a cikin sa bi an tadkuru ni'mata ku kuturce ma ni'man da Allah ya yi muku fihi da shi idan kun yi haka bai hinda alaikum galabi fushi na zai sauka a kan bi kasar alhayi ay yadilla ay yajibu wato azaba na zai wajiba kan wa bi lam ya ko fa yamutu alaikum galabi yanzu azaba ne da mukan wa man ya alaihi galabi duk wanda fushi na ya sauka a kansa بكسر اللام وضمها يعلم ويعلل فقد هوى حقيقة يا فانا وجاء فقد في النار amma wai ni na gaffaru ni mai gafara ne liman tabu ga wanda ya tuba mina shirki daga shirka wa amana ya bada gaskiya a imanin nan wahada Allah ya kadaita Allah wa amina salihan ya yi na maran ya suku bil farli wan nafl ya yi gaskiya a cikin farilla da nafila sun ba ta da sannan ya shirya istimrarihi ana ma zikira ya shuɗe akan abin da aka ambata har zuwa mutuwarsa shi Allah idan ka yi imani sharadin su zai kai amalin sali don shi amalin sali shi ke ɗaukakawa ɗaukaka shi zuwa gare shi duk sanda kai amalin sali ai imanin ka yana karuwa yana tabbata matukan da imani ba aiki na kwarai to imanin zai rabu ne dan da ibada imanin zai karu shine Allah ya ce duk inda ya faɗi wa amana sai ce wa amila salihan na'am wa amila salihan kuma ya laka an faduka ya Musa me yasa ka gaugawa ga barin mutanenka ya Musa liman jimi ali zuwa wa alkawarin azin don zuwa wajen alkawarin karban asawa ya Musa wato lokacin da aka tsira da su annai Musa Allah ya masa alkawari ya yi azumi kwana talatin idan ya azumi kwana talatin bayan nutsar da alfir'auna kenan karya ci karya sha karya bacci sannan ya zabo manya-manya daga mutanensa mutum saba'in daga bani isra'ila don su je shurun nan don su karbo a taura sai annai musa ya fita bayan ya yi azumi talatin din nan sai ya goge haƙorinsa wani ya ji haƙorinsa na doyi ka san mai azumi ya ka za ka ji baki na tashi sai ya asuwaki ya yi asuwaki sannan Allah ya Musa me yasa kai aswaki sai ce ai na ji baki na na tashi yana doyi bai kamata so gaban ubangiji ne wannan ba sai Allah ya ce to ai doyin nake so doyin bakin mai azumi ya ji kanshin almiski wajen Allah don haka sai ka kara goma sai ka kashi ne annabi ce la halufu sa'imi adabu indallahi miskan doyin bakin mai azumi ya ji kanshin almiski a wajen Allah da lokacin na dai Musa ya cika kwana arba'in din ya je wajen Allah amma kafin ya je sai ce mutanen da ya zabo ku dakata ni in fara zuwa in ga ubangiji na dan in samu kusan shekar mu zama daidai da ku to ya bar mutanen sa shi abin da ya faru ya faru a bayan sa shine wanda kisan da za mu karanta nan gaba shi za ku ganin har yanzu yahudu suna yin azumi na kwana arba'in amma irin na shirme ba irin na musa ba sai ce suna azumi amma ko dai za a ci abinci da rana ba za a kare shi ba dan dare an kai ci abinci ne za ka ji masu ibadan za su yi muwa muna azumi to wannan azumin ne suke yi wani haka wuri a dai ne ma jaraka an kwami ka ya musa قال إذ هم أولئك على أثري ألا أي منا تاريخ كافنا قتلني ya tuna za su ala asali ya gulbina wa ajiltu ilayka Allah na yi gaugawa zuwa gare ka ne ba su yawo bangiji na ji sallah don ka yadda da ni ai ziyaratan ala rilaka kari bisa yardan da kai mini wakila an ce aljawabu anni bil ihtizar wato da yankan hanzari sai a sani zan jiki kyakkyawan zaton ya gwargwadon zaton sauta da bulmulmul lima sai abin zaton ya saba lamma kala ta'ala
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
anan Allah ya tambayi Musa me yasa kai gaugawa ba wai don Allah bai san abin da ya sa yi gaugawan ba amma yana so ya ba shi wani labari wanda bai sani ba bayan ya faru a bayan nan shine dalilin ma a ajalaka an barka ya Musa shi kuma ya bada amsa kala sai Allah ya yi abin da kake zato ba shi ne ba ga abin da ya faru kala ta'ala inna karfatan na ga maka mun fatin mutanen ka min balika bayan ka ai ba da firashika bayan rabuwanka da gare su وأضلهم السامري موسى السامري يا بدر فعمل الإجلاء باين كابن لي فارسم بوتا مدم فرجع موسى أن موسى يقوم إلى قومه زوى متانسا قلبانينا بفشي من جهتهم أسفا من ذنن بجن ثم إسرائيل dama da aka tsirar da su daga fir'auna suna fitowa bayan wannan tekun sai suka ga wasu na bautan shanu suka ce kai musa na kai mana allah irin wannan sai musa ce allah da tsira da ku guda ɗaya ku tsira daga cikin wannan halaka ku ce kuma kuna bautan saniya ba ce akwai musa samiri a cikin su musa samirin nan kuma kissansa shege ne a cikin bani isra'ila aka haife shi wata mata cikin bani isra'ila ta haife shi jama'ar musa da ta haife shi yana jinjiri sai ta ga in ta bari aka sani za ta ji kunya sai ta dauke shi sai ta je daji kogon dutse sai ta ajiye shi a wuri ya dai mutu kawai to Allah da hikimansa Allah da rahamansa bai so ya mutu ba yana cikin wannan kogon sai Allah ya hori mala'ika jibrilu kullum ya zo ya ba shi nono sha mala'ika jibrilu yana zuwa yana ba musu samiri nono yana sha an musa ya girma ya zama mutum Musa da mutum ya san Jibrilu in ya gani kuma Jibrilu in zai zo irin wannan tafiya yakan hawo godiya ne godiyan kuma tana da hayata a rayu a jikinta duk kasan da ta taka zai dinga godi shi Musa Samiri ya gama da lokacin da abin ya faru Musa Samiri ya dawo cikin mutane yana nan aka nemi cewa a yi ɗan bijimin nan shi kuma ya ga aiko da na yi masu da zan samu girma wajen to ya ne musa ya ɗi ya san mutanen musa suna sha'awar dan bijimi su bauta musu sai tara su bani isra'ila matan nan da suka ari kayan ado ya ce duka kawo gulagwalan nan zan ba wani abu mata suka tara suka tara ya hura suka zuki ya hura ya hura sai ya kera musu dan bijimi alhali ya nemi wannan kura na kofatun dokin jibrilu ranar da ya zo yana jagoran fir'auna da ya shiga ruwa ya boya nika ana gamawa yana gama tsiran dan mujimin nan sai ya nemi kasan sai waza sai dan mujimin ka ha ya zo ga Allah ko nan ai Musa ya da duba zai dawo ba ha Musa ya da da shi kenan ai Musa mu Allah suka ba da bauta suna rawa suna Musa duk bai gani ba kamin Musa ya tafi ya bar annabi Haruna a wajen Haruna ka kula da waɗannan mutane ne to shi kenan annabi Haruna yayi wa'azi ya ga da mu ba za mu bi ba ba dai Musa ya tafi ba tunda Musa ya tafi mun samu Allah mu ga inda za mu yi rawa mu tashi su yi rawa su yi rawa to annabi Musa bai sani ba shi ne Allah yake gaya masa ga abin da ya faru bayan ka koma ka same shi kamin mu zo din shine yace marja'i Musa ila qaumihi kalbana kare shi ya qaumi ya mu mutane alam yazukum rabbukum ashe ubangijin ku bai maku alkawari ba wa'adan hasanan alkawari mai kyau ai cikin da gaskiya annahu yuhikum at-taurata ai na gaya muku zan je wajen Allah in karbo a taura yau za ku so ni batacce
أفطال عليكم العهد أمركم أن يحل عليكم غضب ربكم فأخذتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بمجدنا ولكننا هملنا أوبارا من زينة القوم فخذفناها فكذلك ألقى القامري
نعم أفطال عليكم العهد lokaci ne ya muku tsawo muddatu mubarakatihi ya kun gana dade ban dawo ba am aratun ko kun yi nufi ne an yi illa alaikum gadabun kushin Allah ya wajaba kan ku na rabbikum daga ubangijin ku bai ibadatikum al ijla da bautar da kuke nafsin ku fa halaftum ku ka saba ma wa iliyal qawlina wa taqaddasum al majiya la ce ku zo ku biyo ni gudi zuwa bayana qalu suka ce ya musa ma aqadamna mau'idaka bi malikina ai ba mu saba ma alƙawarin da kai da wurin da kai alƙawari mu halu bi malkina da ikon mu ko da horon mu ba musallas mimi bi malkina ko bi milkina ko bi mulkina ai bi qudratina da ikon mu aunina walakin na amma abin da ya faru umminna ko hamalna بفتح الهاء مخففا أملنا كينا وبلدها خذ منا وكسر المني من تقوى أوزارا أثقالا كايا نوي من زينة القوم لك كايا أو متى فرعون غلو قوم فرعون استعار منهم بنو إسرائيل بنو إسرائيل سن يأروا بإلة عرس إلا وتدليل ذات أنفسي كما نمك ولا بايا dan kar a san za su je wani wuri ne sun ci wajen matan bani isra'ila suna aran gwalagwalai cewa za su je su yi buki wannan gwalagwalan na tare da su musu samiri shi ne ya karba ya tattara ya mai da shi dan mulki maka zauna muka jefa ta tsarana muka jefa ta finnari a cikin wuta bi amri samiri wanda musu samirin nan shi ya hore mu cewa mu yi haka وكذلك هكذا كما ألقينا كما إن مكجيفة ألقى السامري سامري يجيب ما معه ثم كاونا موسى السامري ما يكاونا من غلوه إنك كاين أدنسو sannan ya ɗauko mina turabi daga turbaya allazi a kazahu wanda ya debo min asari hafiri farasin jibril da gurbin kofatar dokin jibril ala rajula ali فأخرج لهم عجلا يتجن مصدر به ميزاد هو النكيرة من الغني لكايا أدن لن جسدا سيغا wato dan mujimin da aka kera da gol ya koma lahaman wa daman nama da shi lahu kuwa yana da sauki ai sautin yusmau in kalaba ya juya kazalika haka nan bi sababi turabi sababin turbaya na kofatun dokin jibril allazi asaruhu alhayat wanda gurbin sa akwai rayuwa bi ma yulahu bihi wa wala'ahu ya tuwa wannan kuran ma sauki ba da sauki bayan ya gama kira fi famihi a cikin bakin sa wa qalu ay samiri wa atba'u samiri da mutna mabiyan suka ce masa hadha ilahukum ga allan kuna wa ilahu musa wannan shine abin bautan ku da ubangiji abin bautan musa fanasiya Musa Musa ya manta rabbahu ubangijinsa guna ba ya ce muku yana zuwa ba ai ya manta ubangijinsa ne anan wa zahaba yadrubuhu ya tafi nema qala ta'ala Allah ta'ala yace afala yarawna sun ba sa ganin an mukaffafatu min as-saqilati wasmuha ma'zufun ai annahu shi wannan dabbi banda karan da yake yi la yabiu ilayhim qawlan baya maida musu wani zance ai la yaruddu lahum jawaban wala yamliku bai mallakan darran cuta don gare su da bahu ko tun kuɗe makansa cuta wala nafa bai jawo makansa amfani jalbahu fa kaifa yusaqatu ilahan yaya wanda bai iya kawo makansa amfani bin ya tun kuɗe makansa cuta za a rike shi abin bauta yanzu nan aka kera a gaban ku ana kera Allah to wannan kawai ya isa ku gane wala na na karkalin wala karkalin harun kame annabi Musa ya dawo lokacin da annabi Haruna ya shiga shiga wannan hali ya ce musu min qablu ay qabla an yabi a Musa ya qaumi ya mutane inni inna ma futintu bihi iyaka an tudine ku ne da wannan kira na sabili wa inna rabbakum ubangijin ku arrahman mai rama ne ba irin wannan ba fattabi'uni ku bi ni bidadiyatin bisa ولي وامريك ظهورنا بيان
قالوا لن نبرح عليه عاجلين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم قالوا الا تتبعني افعصيت امري
قالوا sai suka ce ma annabi harun lan nabraha alaihi mu ba za mu gushi akan wannan bautan ba akifi na muna zama akan bautan على عباده عبادته مقيمين حتى يرجع إلينا موسى في أنه موسى يا داود وقال أنه موسى يا داود قال موسى بعد رجوعه بان يا داود يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني هارون me ya hana ka lokacin da kaga waɗannan mutane sun bace ka rabu da su ka bi ni mana sun bace da bautan dan bijimi ka zauna cikin su afa sai ka amri shin kai ma ka saba mu horo na ne bi kama shiga da zaman ka baina man ya'budu ghayra Allah zakanin masu bautan wanda ba Allah ba kala قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسها إن إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا زاجري قال فصرت ما لم يغزه به فقبضت توبة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
قال في هارون يتي والنبي موسى يا ابن أمي ويا ابن أمة يا دندن وانا بكسر الميم أمي وقد يقول يا ابن أم أراد أمي وذكرها cewa ibn ummin nan a annabu ya fi sa tauki diga diga zuciyarsa annabi Musa mai kunshi ne ya sa hannun damansa ya jaje mu annabi Haruna ya kama gefensa yana ja a ƙasa haruna haka za mu yi da kai haka za mu yi da kai kamar wato misali ni fa na sa ka annabta ni na ce a baka annabta na ce ka zauna ka halin ka zama wuri ka ki kana kana jin waɗannan mutane to sai masa magana mai taushi sai haba dan uwana la ta mutu ni yace karka kama ko kuje muna wa kana hada ya kama jibin da shimali da hannun hagu wala jira fi karka kama kaina wa kana hada asharahu ya kama gashin sa bi yamini da daman sa galaban dumbushi ya abin da yasa ban zo na biyo ka ba inni khashitu na ji tsoro law ittaba'tuka da na bi ka wala budda an yattabi ali jamu wadansu wanda ba su yi bautan gunkin ba za su ware su bi to idan na yi haka karka je ka ce an naqula faranta bayna bani isra'ila ka zo ka ce kuma na raba tsakanin bani isra'ila na raba su gida biyu isa na wanzu a cikin su har ka dawo din wata galaba alayya kai fushi a kaina walam tarqum ba za ka saurari kauli zance na ba fi ma ra'aytu cikin abin da na gani fi zalika a cikin wancanan ka annan ne malamin suke cewa Allah da iko wato shi ne sadidi mai arziki ne mai arziki ne mafiyaci mafiyaci duk inda mutum ya fito in a arziki ne zai yi arzikin mai daɗin kai zai da arzikai kaga annabi musa a gidan fir'auna ya rayu ya zama annabi annabi musa a gidan fir'auna ya rayu ya zama annabi akwai wanda allah yake jin haushi kamar fir'auna babu musa da jibril ya goya shi zama kafiri yaji izal mar'u lam yughlaq sa'ilan min al-adab wa qad qaba rabbi wa qaba al-mu'ammali fa musa alladhi rabbahu jibril kafirun وموسى الذي رباه فرعون مرسل موسى فرعون النبي موسى جبريل كافر to abin da ya faru kenan sannan shi sa su bani isra'ila sun cika taurin kai wai wani ba daga cikin bani isra'ila ya gamu da sai na ali yana ce masa ai ku mutanen annabi muhammad ai ba ku godewa allah ya ce akan ne ya ce annabinku ya ban duniya kamin ku binne su suka fara rikici a kan shugabanci domin da wani salatar mai rasu ya faɗa cewa kara binne shirai ne jini a bashi mala'iku na zuwa shi mai sallah kowa zai zai mai sallah har zuwa ran laraba to lokacin da maza Allah ya bar duniya sai muhajiri na da sa suka ce to tun da annabi ya bar duniya wa zai zama shugaba sai mutanen masar suna ce mutanen madina suna ta aito tun da garinmu ne mu za mu zama shugaba su ko muhajiri da lansar suka ce a'a tun da dai annabi ya nuna ba kamar abubakar abubakar zai zama shugaba har aka yi ta kamar za a yi tashin hankali aka zo aka taru gidan shawara aka manta da maganar annabi tukunna tun a daidaita kada a samu baraka annabi kan ya riga ya tafi wajen allah shi a daidaita kar a samu baraka to a wannan tsakani ne ana cikin haka sai na umar an san kowa ya san annabi ne a gabansa ba kamar abubakar na biyunsa babu kamar umar sai na abubakar ya tashi umar ya tashi tsaf ya je miƙa ma abubakar hannu ya ce mun yadda mun yi mu baya ta kai kai ne halifan Allah to wannan gudu suna cewa ai ku duniya kuka sa gaba ba Allah ba annabin ku na barin duniya kuka fara rigima akan shugabanci da ya faɗa masa aka yi Allahu akbar to ai mu akan shugabanci ne mu akan Allah ne ana fitar da ku daga ruwa daga sharrin fir'auna kafan ku bai bushe ba ku fita babu wani Allah ku wani Allah kuke nema mu Allah ne muke neman a daidaito a jiki ku ko wani Allah ne don mutunci yanzu yanzu ya gama tsirar da ku to abin da ya faru kenan قال فما خلوك يا سامري يا النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام ya rabu da dan uwansa saboda ya yi hanzari sai ya koma wajen shi musa zamani ne wanda ya wannan aiki ba ma fatwaka me shaninka hatta yi wanda ya kira ka ila ma sana'ata zuwa abin da ka aikata ya sami ni kada ya ce bi zurtu bi malamin su abin da ya faru na ga abin da ba su gani ba ne ni yi da shi biliyani wajahi ko malan yamsuru ko malan yamsuru ai alimtu malam ya alamu sun san abin da ba su sani ba abin da ya sani shine ko kwatan jibril dokin jibril na na zama fakabbatu sai na damka da kamlatan damki guda min turabi asari harasil faris daga turbayan gurbin kofatun dokin a rasu da manzo jibril wanda basuwa sai na jefa ta fi suratun aikila a cikin suran nan mai jimin al-musari a bin kera wa kazalika sawwalan li nafsi haka nan raina ta kawata mini wa aka jefa a cikin ta an aghara qablatin ya ɗibi damki min turabi daga su bayan babu kira wal jefa ta ala bala ruwa mini na san cewa in an jefa wannan zuwa inda bai da rai yasiru da guru wa ra'aytu qaumaka na ga mutanenka suna kwaɗayin wannan abin da kace lallabu minka sun nema wajen ka kamin wannan rana an taj'ala lahum ilahan ka ba su wani abin bauta fa anta sanni nafsi sai raina ta yi mani daɗi an ya kuna za ka ci jire ilahun tun da dai suna neman ka ba su abin bauta kai kuma ba ka ba su ba sai raina ya kawata mani ce bari in kawo masu na'am
قال أما الأرض إن لك في الحياة أن تقول لا قصاص وإن لك موعدا تخلفه وانظرنا إليك فنزلت عليه لآكفة قرهم لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
قال له موسى أنا موسى يأتي فصاب من بيننا كبتة كان يمو أنت أنا موسى يا صلي فشي sai Allah ya ce ka kyale shi mai kyauta ne kar ka kashe shi yana da kyauta aka a bashi dama ya tsawon rayuwa saboda kyauta to daga nan ne Allah ya annabi Musa ya ce shi kenan nayi maka baki fa inna laka fil hayati ya tabbata gare ka a cikin matukan tsawon rayuwanka an taqula ka ce liman ra'aytahu ga duk wanda ka gani la misasa ba shafa kar ba kusace ni kar kusace ka ai la tuqruni fa kana yahimu bil bariya sai koma cikin daji da dabbobi yake rayuwa domin idan ya shafi mutum sai ya yi zazzabi mutum ba sai ya yi zazzabi an taba rayuwa ba dan adam dan adam ya rayu ba dan adam to shi da ya ga mutum dole ya gudu idan mutum ya gan shi dole ya gudu domin duk wanda ya taba kowa bala'i ne shi in ya taba ka bala'i kai in ka taba shi bala'i aka ce to an maka wannan bakin daga ya ga mutum ya ce lafi sa sa lafi sa sai duga da gudu ta gaba rayuwa cikin mutane da cikin dabbobi wai za masa ahadan idan ya shafi mutum da ya au masa wa'adun kuma jami'a dukkan su za su yi zazzabi mai zafi wa inna laka mau'idan amalika warda ya tabbata gare ka li azabika ga azabanka lan tuqlimahu bi kasri lam ba za ka saba mu wannan ba ai lan take ba anu wa bi fadiha lan tuqlafahu ai bal tu'azu za ta je ka ilahi zuwa gare shi sannan wanzur ila ilahika ka duba ga abin bautan ka dan bijimin nan allazi zalta wanda ka dawwama asluhu zalinta ila bayni أولاهما مكسورة حذفت تعذيبا زللت لي أزلي أكك زلتا دمت عليه عاجبا تكده ومكان من زلتا كسم قيما تعبده المحرم لنوركنه والله إذا مكونا شبه النار الأولى ثم لنصفنه سنظام شيء شبه اليم أتيكم يم نصفا نظري أنه ذا مواضع في هواء البحر أتكين سرد تيكو wafa'ala Musa Musa ya aikata ka ba da zurfi bayan yankan shi dan mutumin zamani inna ma ilahukum ya ka ubangijin ku da ya cancanta a yi masa bauta shine Allah alladhi la ilaha wanda ba wani abin bautan illa huwa shi wasu ya kulla shayin ilman ya yi wasu dukkan komi da sani tamyizun muhawwalun al-fa'il wa sa'ilmuhu kulla shay'in duk wani abin da a- komi Allah sanin Allah ya yarwace shi
كذلك نقص عليك من انباء ما قد كفر وقد اتيناك فجعلنا ذكرا ولا اعرف عنهم فانه يحدث يوم القيامه عذرا خالدين فيه وساح لهم يوم القيامه حملا
نعم كذلك هكذا كما قصصنا عليك يا محمد كما إن مكي مكي جسم وانا جسا نبني إسرائيل نقص عليك من أنباء ما قصدك مكي جسا جامك لابار أبن ليك بات من الأمم لك الأمم وقد آتيناك حقيقة من باك ذكرا القرآن من عندنا لك وجم من لدنا man arala anhu wanda duk ya kauda kai gabanin alqur'ani falan yu'min bihi bi ma da gaskiya da shi ba fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra hakika wannan zai dauki babban zunubi ranar kiyama yamla sakila min al-ismi khalidina ma tadawama fi atibi azabil wizra cikin azaban zunubi wa sa'alahu yawm alqiyamati la lalle yayi muni gare su ranar kiyama a ce abinda mutum yake dauke da shi zunubi ne خالدين أبابا قدر مدوما في أجل سعي في عذاب الوزر وسألهم يوم القيامة جملة تمييز مفصل لمير إلى جهيم لأن تمييزي نيوان ليفسر لميري لأن نسكيل أو كاجم والمعصوص بالذنب abin da aka fasa sai da zargin ma'azubu maimakon a ce wa za a lamun yawon kiyamatu wuzira sai aka ce shimla تقديره قدرهم واللام إذن للبيان وصاء لون للبيان ويبتل من يوم القيامة أنا إن بدلي آية لك يزوى غبا
يوم ينفخ في الصور ونادر المجرمين يوم يدعون شركاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا لا نعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم قريبا إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا
نعم na ويوم ينفخ في السور لا يوم ينفخ في السور لا نجزام هورا كفو القرن النفات الثانية don hura kawon guda biyu ne hura kafo na farko lokacin da rayuwar duniya ya ƙare Allah zai wuri mala'ika Israfil ya hura kafo duk wanda yake da rai a duniya kowa da kowa ya mutu bayan ya mutu sai Allah su mala'ikun ma su mutu komi zai mutu har shi kanshi mai hura kawan ma Allah ce to ka mutu kai ma da kalmar kun bai mutu to nan ne Allah zai ce limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm ba mai amsawa sai shi ya amsa ma kansa da kansa ya ce lillahi wahidul qahhar idan za a hura na biyu bayan an shekara arba'in sai Allah ya fara da da Israfil ne to ka hura in ya hura kowa zai tashi Allah ya ce to ranan nan fa ونعشر المجرمين منا دار مجرمي الكافرين يومئذ رانا النم زرقا عيونهم ما سواد وجوههم جاجا يجدو غبكن فسكا dama dan aljanna da ya tashi za ka gani za ka gane dan wuta da ya tashi za ka gane dan aljanna zai tashi da hasken fuska ne da haske wuraren da yake alola din nan suna walƙiya domin alola din nan manzala zai ce masu alola za su tashi a gurbin alola gurran muhajjili masu fari masu tsananin fari saboda idonka kana wanke zunubi lokacin da kai tsakanin azahar da al'asar za ka yi al'asar ka wanke zunubin bakin ka wanke shi sabon da kai ya fita kunnen ka wanke shi abin da kai ya fita hannun ka wanke shi abin da ka dauka ya fita kafan ka wanke shi inda ya yi saraka shi mumini in zai tashi ranar kiyama zai tashi ne waɗannan gabobin na hasi amma su mujrimai da ba su alura za su tashi ne idon nan jazur dara dara sannan ga bakin fuska ya tsakafatu na bainahu suna ɓoye magana tsakanin saboda tsoron wannan rana ha nan ina za mu kuma sha kafin ya tashi man ba a sana min farkarina wata ce mace ka karya ne ha zama wa adam rahman wasu rakal mursalin gaskiya ya zo ba kun ce ba kiyama ba dogani ya zo to annan za su fara tambayar su kamar dan uwa da dan uwa na kafirci kwana nawa muka yi nema a duniya ba gaba daya jama'a da sun fi duniya ai ba mu zauna a duniya ba illa ashara ai bai wuce kwana goma ba saboda tsaban tsoro da abin da suke gani min al-layali na darare bi ayyamiha da kwanukanta Allah ya ce na nu alamu bima yaquluna mu mun san abin da suke faɗa bi zalika a cikin wancanan ka ai laysa kama qalu bai zamo kamar yadda suka faɗa ba idza qulu amsalum yayin da wanda ya fi su adalci ya fi su bayyana a cikin gagaran adalum tariqatan zai ce in labistum ai a duniyan ba ku zauna ba illa yawman sai dai kwana daya wai shi wanda ya fi su fahimta kenan ai duniyan ma ba mu zauna ba sai kwana daya yana yastaqilluna lubsahum suna ganin karancin zaman su bi duniya a nan duniya jiddan kwarai lima yu'ayinu saboda abin da suka gani bi lahira da cikin lahira min ahwaliha daga tsoranakin ta shanin duniya idan kana cikin wahala wahala wahala da wahalan ya wuce sai ka manta da shi haka nan in kana cikin dadi kana cikin dadi duk dadin da ya wuce sai ka manta da shi to duk daɗin da kafirin ya ji a duniya in ya ga abin da yake gabansa na azaba zai ce ai duniyan ma suna ganin ban wuce kwana goma ba sai mafi hankali ya ce ai kwana ɗaya ne ban wuce ɗaya ba Allah ke gani abu mun san yadda kuka yi wai salo naka suna tambayin ka ya rasulullah an jibal idan an je lahira ya za a yi da duwatsu kaifa takunu yawmal qiyamati saboda ka san su mutanen dutse ne duk wanda ya je maka ya ga mutanen dutse yadda duwatsu yake ko ta ina a garin wai wannan dutsen ya Allah zai da su ranar kiyama mullahu ka ce masu yanzu buharashi Allah zai dandake duwatsun nasban da an yi bacci ta haka rauni ta zama kamar turbaya a sa'iri sun mai tsirowa sannan ya tare ita bir ya yi da iskoki فيذرها ماء فيذرها كان خمسا لا ترى فيها لوجه ولا أنكى يومئذ يتدعون الداعي لا يوجد وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا
فقل لهم قد جمس يزرع فيذر ويبتقى عن منبسلا شبلي صفصفا مستويا مليليتيا kasan dutsen nan zai zama gari Allah zai dandake shi a je a shafe ta gaba ɗaya kamar ba ta bai dole ba la tara fiha wajen ba ka ganin kwari fiha a ciki wala amsan ko tudu yau mai idan ranar nan yau mai idan nisbatin jibalu ranar da aka dandake duwatsu suka zama gari ya tafi unar da'i mutane za su bi magirayi a yi nasu ba da ƙiyami min al-qubur bayan tashi daga kaburbura addai ila al-mahshar mai kira zuwa taron kiyama bi sauki wa huwa israfil shine israfil yaqulu zai dinga cewa halummu ila al-rahman halummu ila al-rahman ku bijiro duk kuwa ku tattaro ku zo Allah na kira wajen bijirowa ba inda zaka karkace ba duniya bane la yi waje ba mai karkacewa da gare shi ai li atba'in ai la yaqdirun an la yatabi'u wa khashat al-aswat sautoti duk sun yi shiru a wannan rana lir rahmani ga ubangiji wani sauti na girma ko wani ko wani sauti na wani na wani ko a wani wane ne mai girma waye mai daraja babu kowa ya shiru fala tasma'u baka jin komi illa hamdan sai tafiya kuma idan mutane na tafiya zaka ji ham ham ham ham ta kowa ko ta kan nan ko sabin da zaka ji kenan sauta kada wazai la kadam sautin takin dugari fi naqliha a cikin cirata ila al-mahjar zuwa taron kiyama ka sauti a hafatil ibli kaman sautin hubbobin ragun ba fi mashiya a cikin tafiya yau mai idan wannan rana la tan fauni shafa'atu hadan je to ba shi ba ta amfanin wani mutum illa man ajnahu Allahu rahman sai wanda Allah rahmani ya masa izini an yushfa lahu a bashi ceto a cece shi waradiya ya yadda lahu kaulan zance bi an yakuna shi la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah wannan kan zai samu ceto wanda bai faɗa ba shikenan Allah nan ya alamu ma bai na yi ya san abin da ke gabansu min umurin akhirati daga al'amarin lahira wa ma khalfahu ya san abin da ke bayan min umurin duniya na al'amarin duniya wa la yaqiduna ba su kewaye wa bihi da shi girman sani la alamu da zalika ba sanin wancanin ka
وعلت الوجوه للحج القيوم وقد خاف من امن ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وشرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يولد لهم ذكرا
وعنت الوجوه فسوكي تسن كان دكي للحي كأمين رايي القيوم من سياجا لم هلسا هو يا كان دكي أي الله وقد خاب مثل من حمل ظلما حقيقة wanda ya dauko zalunci yayi ya tabi dan za a tashi Allah yana cewa a wannan rana za ta ga wujuhun yawma idin musbiratun dhahika mustabshira wujuhun yawma idin alaiha gamara tarhaquha asra ulaika humul kafaratu fajara to duk wannan da yake mumini ne za su tashi da hasken fuska ana dariya ana majuna bushara wasu fuskokin kuma kura ya cika su bakin ciki ya hau su Allah ce shi ne kafirai to duk Allah ce duk wanda ya dauko zalunci a wannan rana kam lalle ya dauko babba abu ya tale an ce ya daukan makansa manzo Allah ta nazama yana ce az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah zalunci karkai zalunci zalunci dubu ne ranar kiyama domin idan mutum yana zalunci zalunci yakan kai shi zuwa kafirci idan ya mutu akan haka ko da imani da cire imani saboda zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zulma fa inna zulma zulumati yawm al-qiyamah kuke yayi zalunci zalunci duku ne a ranar kiyama sai ga wani kuma shi abincin shi kenan zalunci ya cuci wannan ya cuci wannan ya cuci wannan har ya yi har ma ya kama wani ya kashe don dagawa ya kwace masa dukiya yayi wani abu kaza kaza Allah ya ce ku kiyaye zalunci ka kiyaye kuma addu'an wanda aka zalunta ittaqu da awsal mazlum fa inna du'ahu mustajab yarfa'u Allahu fawqa al-gamam ku kiyaye addu'an wanda ka zalunta kar ka yadda ce maka Allah ya isa ko ma ku shirya ko ma ku shirya wannan maganan ba ta tsayawa direct take zuwa wajen Allah da ba dai Allah ya ce ko ma ba ka kira ni ba la ansurannaka sai na taimake ka ko ba ni ba kaga wani yana da cuta na Allah ya sai ce su ai mun yi dubu in wannan ne mun yi dubu karo ma saboda tsananin dagawa ya cuce ka kace wani ne Allah ya isa shi a hau sai wannan ne mun saba ji kawo aha Allah na jiran ka Allah na jiran ka a ko ina karkai zalunci zalunci zulma ne yawon kiyama yana cewa wani ko ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah na haramta ma kaina zalunci ranar kiyama kar ku zalunci kar ku zalunci zalunci nan ka ci haƙƙin na wani wanda ba naka ba don kana da ƙarfin mulki ka danne shi ka kwake haƙƙinka Allah ya baka aron lokaci ne ba aro ne aro ne na shekara hudu ko shekara takwas ka samu dama ka danne haƙƙin wannan ka ci haƙƙin wannan ka ci haƙƙin wannan ni shekara hudu ne aka fice ka aka Allah na jiran Allah na jiran ko ko a na lokacin da yabi wannan an dora ka wani matsayi ka danna hakkin wannan ka danna hakkin wannan kuma kai wani ce kai musulmi ne Allah yana jin ka yana gani Allah ce Allah ce ku kiyaye addu'a wani mutum yace maka Allah ya sai ka ya gama da kai ya gama da kai to shine Allah yake cewa man laqad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wanda yake aiki na kwarai amma ad wa huwa mu'minun yana mu'mini fala ya kafu baya tsoron zulman shi dai Allah baya zalunci shi yasa ba in ka aiki na kwarai kana mumini karka ji tsoro a wajen Allah ba tauyi ba kai in ziyadatin fi sayi'atihi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن كان كانشن aikin alkhairi da kai Allah shi zaka gani ba toke duk aikin da kai na shari ko min kankanin da za ka gani don ka kai mumini ne ka aikata aiki na kwarai to kar ka ji tsoron zalunci ni na haramta ma kai na zalunci wala halman min naqasin ko tawaya min hasanati daga kyawawan ayyukan wa kadhalika haka nan malum ala kadhalika naqulu muke maka kissa ai muslimin zalima zikira misalin saukar da abin da aka ambata أنزلناه متسوكة قرآن قرآنا عربيا قرآني مما كان للعربي وصرفناه متصرفا كررنا مك ميميتا وصرفنا مك ميميتا في أجلس من الوعيد لعلهم قوتوا yattaquna fa kiyaye shirka aw yuhdisu lahum zikra ko alqur'anin zai ganar musu da tunani bi halaki da halakan man taqaddama wanda ya gabace su min al'umma daga al'ummomi fa ya'tabiruna sulura duk inda ka kai daga dagawan ka Allah ya yi irin ka duk mulkin da gaskiyar ka
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قول أن يقضي إليك وحده وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قوله فنسي ولم نجد له أسما وتعالى الله الملك الحق ubangiji ya ɗaukaka wanda yake shine sarki na gaskiya amma ya mulul mushriku na gabanin abinda mushrikai suke faɗa wala ta'jal bil qur'ani karka gaggauta karatun qur'ani ya rasulullah bi qira'atihi min qabli an yuqla ilayka wa an tun gabani a gabayin gawo wahayi ay yakubu jibril min illahi wa qul ka ce rabbi ya ubangiji zinni ilman qara mani ilmi bil qur'an wa qul ma unzila ilayhi shay'un kun ya aka saukar da wani abu minu zalimi ilmu sani zai ka kaga nan akwai hikimomi na ubangiji Allah na da iko ya sanar da annabi komi tsakaninsa da shi ko da alqur'ani ko da hadisai din na ce akwai hadisul kubuti akwai hadisin da annabi yake faɗa akwai hadisin da yake yi daga Allah daga shi sai shi to Allah yana da iko ya sanar da annabi Qur'ani komi da komi sai mai haka ba sai ya sa mala'ika Jibrilu mala'ika Jibrilu ba malamin annabi bane dan sako ne amma ya kuma in malamin shi ne ai ya fi shi kenan ko waye da annabi Muhammad to don Allah ya sa wasu da komi a duniya ya sa abu kaza a samu ta wani sai aka ce jibrilu su fa kai mishi to idan jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama har sahabbai sukan gane idan ya zo akan ga annabi ya jirkita ya fice cikin hayyacinsa za a gani yana gurnani kamar ya suma can inda ake gane jibrilu ya tafi a gari ya yi zufa sharkaf to an gawa masa wahayi to idan ya zo jibril yana ma annabi wahayi yana gaya masa to jikinsa da na annabi sukan haɗu don abin da ya dauko nan yana shiga cikin jikin annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana sai yana kamar yadda malami yana gaya maka karatu kana bi kana bi da gaugawa dukar kamanta sai Allah subhanahu wataala ya ce annabi ka wuce nan ka wuce nan a la tuharrik lisanaka lita'ajjala inna alaina jam'ahu wa qur'anahu in an zo ka daina gaugawa ka bari kawai ka saurara idan ka saurara in ka gama mu za mu tara maka mu za mu karanta da kai shi wannan wasila ne don a san cewa bai yiwuwa ka samu ilimi ba a takarda ilimi a takarda a kasar ba ilimi ba zai yi ba sai ka je gaban malami sirrin na wurin ka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo alqur'ani ai bai yi karatu ba ummi ne bai iya rubuta harufa ba inda shi inda ya iya ya rubuta mana a sai dai tsara sabon su da suka san larabci suka iya zai dinga gaya musu na mamaki a wannan ba shi wannan in ba Allah ba ina zai rubu wannan in ba Allah ba zai rubu idan suka dauko daga annabi su kuma sahabbai sai su dinga karantar da juna sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'una tabi'u tabi'ina har abin yayi fadi har zuwa wajen mu saraka duk mutumin da zai ce shi zai dauki ilimi haka kawai a karatu wai dun ya san larabci ya faɗo ba zai bai koyi ba dan ka iya larabci ka dauki littafi ka karanta ba za ka iya ba ba ai sirrin yana wajen je gaban malamin ka dauko ka tankwashe kafa ka ɗauko in kun lura duk wanda ya san manya-manyan malamai lokacin da ake karantarwa da akwai lokacin da in almajiri ya kai ba a fassara mashi ba wai bai san abin da ake karantar shi ba ne amma daddadi gaban malamin mun gani a gaban mu ana karantar da hadisi ba sa fassarawa sai a ce hadisi ya wani wani an wani an wani an wani sai an je wurin da ya kulle sai a yi fassara to yanzu ya ci gaba da ka iya larabanci ba larabci ba da ka iya larabanci ba ka je gaban malamai ba ka ɗauko magana kana an gane ko an fahimta ko kai baka fahimta ba yaushe mai ido ɗaya mai ido ɗaya zai ciya mai ido biyu ai gaban malamin nan da ka je ka karanta nan sirrin yake ka zauna ka san kwashi kaban kana zuwa wallahi kai da kanka sai ka zargi kanka ce au da ba haka na dauke shi ba na taba jin wani bawan Allah yana karanta sahihul buhari sai kana karanta sahihul buhari zaka ga an sa ha a wurin ha an wuce to da yake sai na gane da jiyo jama da mai ba da ya zo ha sai ce ha a wannan buhari ha a wannan buhari a a ai ilimi ne a hawulil isnada abin da yake wurin hawulil isnada me ya hawulil isnada an dauko daga wani daga wani daga wani daga wani har zuwa wani to an ji ta wannan bangare gashi za a dauko ta wani wuri kuma daga wani daga wani zuwa wani to mai buhari mai mako ya ce maka hawulil zai je maka tsawon bayani zai ce ha hawulil isnada kawai to haka za ka yi ta ji idan mutum ba ya je makaranta ya dauko ba zai ka ji ana ta baragada haka qur'ani ba ya kama sama ya hada da kasa ya nemo ya ya hada saraka zuwa wajen malamin sirri ne wannan ya nuna maka annabi Muhammadu ne Allah na iya bashi direct daga gare shi yasa Jibrilu tsakani ko da yasa Jibrilu tsakani in Jibrilu yayi har wani lokaci yake Jibrilu mai annabi yake me ake nufi da kaza sai yake na sai na tambayi ubangijinka to kaga shi ilimi na addini ba a samun sa akan hanya ba jarida ba ba a tsintan sa akan hanya sai ka je wajen malami to Allah yana ga wa annabi na qabla an yubra ya wa qul ka ya rabbi zidni ilman Allah ka kara mini ilimi annan ma wani ilimi ne mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya kara mishi kiyo bai ce ba ya ce Allah ya kara masa yarda ya riga ya gaya masa wani so bai yi ka rabu ka bazalla duk abin da ka sani Allah zai yayi wa annabi kar ma ka nemi kari kafin ka faɗa ma ni na riga na maka amma da aka zo ilimi ya ce wa qul rabbi zidni Allah ka kara ya mani ilimi shine bai tara ilmul awwalin wal akhirin ilimin farko da na karshe ya san je ya san gobe har lahira ya sani yau ga sai Allah yana cewa ka kara mini ilimi haka duk ilimin ka ba ku kulli zai ilimin alimun alhamdulillah
Thank you. shine na shigo da baya sai dai ga ina so ya mai da masu ci ma ko ta da gida to shi ne ke ta kana da gaya ko har ne
ai shi shikan aure shi sa aka sa shi daidai daidai guda uku don an san nan Allah in yayi fushi wani lokaci ka bi da hayyacinsa shi sa aka ce to yayi daya kaga in ya gama fushin sa kila zai dawo a daidai ta in yayi daya ko ya biyo har a kai uku to a ka'ida a shari'a musulunci idan yayi taurin kai yayi zuwa kotu kotu ta ba da dama ba ta shiga uku kotu a yi ita kotu ba ta shiga uku alƙali in ya sa abin da ke ba zai shiga uku ba zai ce an baki shiga ɗaya je ki idda in ta gama idda ya ga yana son abin su zai iya zuwa gyara sauran biyu in kuma ba ta gama idda ba ma zai iya zuwa ce da Allah ke haƙuri na dai bushe sai a dawo amma dai ya tafi da biyu nan.
wani guda goma kalma ta ce ina yi maka da du'a'i na shirya kuma a yi du'a'i Allah ya kafa yadda da
Allah ya shirye da shirya ban mu annabi wa kuma gida wannan shi kuma yana neman du'a'i kuma ya ta sani da zo ba ka da
Allah ya jikar da ya jikar da mu yayan baki daya Allah ya ji da mu ya ji da ayyukan mu da makaranta mu ga lafiyar da ba mu da da da da gafarta mu da Allah ya ji da cikin wannan bayi da zamna shi. Rahmatullahi wa